لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم جمهورية النجاة يومنا جمعة شادية غواتنا ربيع الثاني هجرة شكرا دبو دا دليهدو da arba'in da bakwai wanda ya dace da uku ga watan goma dubu biyu da ishirin da biyar. A darasinmu na ƙarshe muna cikin tafsirin muna cikin tafsirin Sota Muhammad wanda mun tsaya aya ta talatin da biyar ta Sota Muhammad yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin da shida. kahin nan sai 'yan tambayoyi a ta harko akwai wata baiwar Allah masu shuraren mas'alarsa ta mata ce da aka yi maganar a sati da ya gabata na adalci tsakanin mata idan wani abu na wata ya taso kama wannan ba a ce ma sai kama wacce ita ma waccan nata in ya taso a mata nata to wannan ban tace su suna ga to ai akan samu misali ko ya wakana mutum ne yana da mata uku su biyun suna aiki wata ba ta aiki sai ɗaya za ta sai inji ya cika mata kuɗi ta saya ɗaya tana gini ya cika mata kuɗi ta ida nan a bayanin da ne a sati da ya gabata ya saba wannan bayani wannan mun yi bayani wani abu ya gito na bukata kaga zai an san dai mara aiki yoshi za ta yi gini ha a cika mata ko ta sai inji ha a cika mata ba aiki ba take me yasa ta fara abin da ba ta iya sai a kudin aikin ta ne ko wannan ba hujja bace ba ma'aikaci ya ce inji na zuwa aiki ne ta sai kayanta bai cikin wani abu an kuma ka bata wata ta ma ita ma ka bata tunda ba bai cikin ka'ida ta haƙƙin da yake wajibi kanka isani ne kama wannan ita ma wata ya ka bata ka bata hamsin ka bata hamsin gini take ka bata shiga ɗari biyu ita ma ka tunda ita ma ita wace ta gini wata mara aiki ha ba ta aiki ta gini wala bata wannan an san yi bayani ne akan inda bukata ta zo wannan kuma ai akwai gaskiya ba wurin bane gaskiya ga shaida ne sa sai magana ta yace iya sallah ta azur sai salamce a raka'a ta biyu sai wanda suke gihin shi suka bashi fatawa iri biyu wasu suka ce kabili zai yi wani suka ce ba'adi zai yi To, wannan masala babu wani saɓanin nisan hadisi ƙarara ko ma koma fiƙi mata malikiya wanda ya salamce a raka'a ta biyu, kurin zai tashi kai tsaye ba tare da wata kabara ta haram kurin sallah dama sallah dama ta kare ba, sallah ana cikinta ne aka yi sallama ba wurinta ba. Kurin tashi zai ci gaba ya ciko raka'a biyu ta saura in ya kare ya sujada ba da salam. ko ruwa cikin sai bukhari cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta same shi da kanshi ya sallama a raka'a biyu ta sallar shi bayan ya sallama ya koma ma ya zamana haikishin gida anakta da wanganu wasu ce yau sallah ta koma biyu wasu ce man cewa yayi ana maganganu babu kowa dai ba madogara sai anan ya ce zuwa dain ya je ya sami kuzarin zuwa ce ya rasulallah sallama ita sallah ta yawai sallah an rage sallah ne ko kamance annan salasam ya ce ban mance ba kuma ba a rage ba ya ce an yi daito inda ya ba a rage ta ba to kamance kaga na kaga malamin zalla yana mantuwa hai kaga jaye ma ce a shi bai mance ba ce a kamanci kuma da shaida ta abu annabi duk da haka annabi kira sauran sahabbai suka ce annabi ce musu a sadaka zule dai a sadaka zule dai ni tambaye su zule dai ni abin da ya hodi yayi gaskiya kenan mun salamce sallah bata kare ba wata ruwa suka dauka kenan haka ne kenan suka tabbatar mai da kenan mantuwa an yi kuma ya sallama a raka'a biyu ina kan ta ma'anar sallallahu alaihi wasallama yana mantuwa kamar da yahudi an saka mata tsawon ina ma'ana bashan annabi ce ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fadar da ta fasa kiru ne ce ina ina mance ku tuna mini haka yahudi iya mantuwa kuma yace in ya mance a tuna mishi dan haka anan ya tashi ya tuko sauran sallar raka'a biyu kuma da ya kare ya sujada ba'da salam kenan shine kaida ta sallama sallah bata ida ba ko a raka'a biyu ne ko ko ne gurin tashi za a yi kai tsaye a ciko sauran raka'o'in kuma an kare ya sujada guda biyu bayan sallama wanda ake cewa ba'da salam sai tambaye shi ta biyu cewa maganar sutura in wasu tura a sunna inda mutum zai salla shi kaɗai ko ɗaya gitawa wajibi ne ka sa sutura a gabanka ko ka yi da gimshiki ko ka yi da wani shi dai ba so ka yi sallah haka kurin sakaka domin akwai ruwaya tabbatatta wadda annan sallar sallam ke cewa abu uku ruwaya bukhari ya kawo musulmi ya kawo abu uku yana ɓata sallar mutum da baƙin kare da jaki da mace in suka gitta a gabanka babu sutura tsakanin kai da su. Tuka akan haka kuma ga laihi na gittawa tsakanin kai a gaban mai sallah an babu sutura ka ta gaban shi. To, kenan shi ne wajibcin sa sutura ko da gimshiki kai sutura. To sai maganar akwai tazara da take tsakanin wanda yake sallah da suturar shi zai yi mutum ya zo ya tsaya babu sutura a gaban shi kuma hanya ce ya za ka yi akwai kaman albani rahimahullah ya kawo masalai haka ta sabin taimiyya haka ibn qayyim haka cikin fikin malikiya wanda ya karanci kan wasu sarari an kawo masalar wana tazara ce take ake kira da bayna dayin musalli aba ce ba amma musalli ba a wannan mawar bayna dayin ya ce bayna dayin musalli ba gaba a ma'ana me bayna dayin musalli magana uku ce ta magabata wasu ce ina ne harim mana hurmin mai sallah daga inda yake tsaye daga inda in nime ka hannu zai iya kai ka sa dan ya kare ka nan ne hurumin mai sallah wata ruwa su ce a abinda yake hurumin mai sallah tsakanin inda yake tsaye da inda yake ajiye bushi magana ta uku cewa zira'i uku daga inda yake tsaye kaga dai almuhim na abin da suka karanta da mu diyan da ka isko mutum ba shi da sutura in ka zagaya ka ba da misali metir biyu tsakanin kai da shi baka cikin masu laifin girtawa gaban musalla shi ma na magana ka sa misali metir biyu wannan lajima ya isa kwarai kasa ana magana ta zira'i uku ma gare zira'i kaga an mitar biya wuce zira'i kuma kenan an kai gaba kurin ka huce shi kuma ga gitta baka cikin laihi na gittawa gaban misali wannan haka wannan magana take jama'a bata bayan wannan sai masalar an hana sallah da liman shiga tsakanin sa waka wani ana rigima wani ya gane da gane ba lalle ya halitta idan liman iya sallah da mamu kai ka zo daga baya ka hangi wata kowa ko nuri a can gaba babu laihi mutum ya shigo tsakanin sauka ku taba shi da kuma daukar ruwa annabi ya ce idan mutum zai kita gaban ka kare shi in kiyama ka bige shi to kaga tsakanin sahu kaga taba mutum an ana sallah da liman mutum ya zo biyo tsakanin sahu ya dace wuce ba laihi anan iya iya zuwa samu wuri ya shiga ya tabbata cikin buhari cikin sai muslim abdullahi bin abbas a hajin bankwana ce ma yace ya zo duk da masalar gittawa da jakka yace ya zo da jakkan shi ana sallah amina manzala yana limancin sallah ya gitta tsakanin sahu ya samu wuri ya tsaya irin da kai annabi hana shi ba kan wannan kenan tsakanin sahu babu laifi magana kenan to amma yakan yi tsakanin sahu ne dima ya ci assalamu alaikum wannan masabuki ne ya ci kowa to a nan masabuki ka kuma kakka gaba gaban shi in kana masabuki kakka bar shi a huce kakka bar shi huce ngani magana ko daga liman ya sallama to wanda ya kuma kamar sallah ce shi da ba a gita gaban shi amma ana cikin sallah ne aka halatta lasa an gani sallama suna gara muna za mu tashi aya 36 ta Muhammad ne kuma ba shi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسرط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره لأننا يقبات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ganin a wancan darasi ayan mutu aya ta talatin da shida muka tsaya insha Allah za mu dasa kan aya ta talatin da bakwai a'udhu billahi samiin alim min ash-shaytanir rajim sai ka tashi innamal hayatud dunya innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما الحياة الدنيا لعب ولح الله سبحانه وتعالى na sanar da mu da matsayin ko rashin kimar rayuwa ta duniya yace innamal hayatud dunya la'ibun wa lahaw matsayi kurin na rayuwa ta duniya kaman kayan wasa ne wanda yake na motsa jiki ko wanda yake duk abu wanda yake na shagala mai ɗaukar hankali ke duniya tana cike da ababe wanda suke kurin na ɗaukar hankali marasa fa'ida imma na gangar jiki imma na ɗaukan lokaci ko ɗaukan hankali shi ne duka nau'i na shi na wasan dai Allah ya ce wa in tuminu wa tattaku ku masu imani idan kuka yi imani a rayuwa ta duniya kuka ji tsoro na Allah yu'tikum ujurakum Allah zai ba ku cikakken ladadakin ku mana gobe kiyama wannan shine kenan ribar rayuwar duniya shine imani da aiki na gari ana magana kenan riba an ba shi ba ko me a banza ne asara ce kuma shirme ne amma imani da aiki na gari ma jin tsoron Allah yin haka ne Allah zai baka cikakken lada idan wannan rayuwa kaskantatta ta kare ka koma ta lahira Allah ya ce wala yas'alukum amwalakum Allah subhanahu wata'ala bai tambayi bayi ba dukiya gaba daya kamar duki gaba daya gaba da sadaka gaba daya zakka gaba daya jihadi gaba daya Allah bai muku na tambaya ba ta gaba daya sai yake cewa in yas'alkumuha
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أموالكم
Allah ya ce in yas'alkumuha inda har Allah zai tambaye ku dukiyarku gaba daya fayunfikum kuma Allah zai nace ku kawo ku kawo ku bada tabakhalu wa yukhruj adghanakum Allah shi yin yayi kowa sanin mu ya san ɗabi'ar ɗan adam da rowa da bai so ya saki shi yasa bai ce ku bada gaba ɗaya ba an fi ku mimma razaqnakum min mimma razaqnakum ai muna da kadan kaɗan wani abu daga ciki ba gaba ɗaya ba in zakka ce ya ce ka samu ɗari misali ka ba da biyu da rabi ka raba gida arba'in ka ba da ɗaya in ka noma ne gida gida goma ka ba da ɗaya da haka Allah ka raba abin dabbobi sai ta kai arba'in wata shi ne kenan Allah bai tambaya gaba ɗaya ya ce kuma inda har zai hakan ya tambaya kuma ko ya nace yawan tambaya to tabakalu za ku yi rowa wa yi khurud adghanakum abin da yake boye na halin mutum na rowa zai bayyana yau ku je ya ba ku gobe ku je wallahi tanan ya kun ga kyau rabiya mutunci bai yawa kana kullun ka je kullun ka je a kada ka kada ka kawa eh kada ka kawa ko da kana zuwa maula kada ka kawa eh rabiya mutunci da haka kenan ga kenan koda fi sabi koda addinin Allah ne ba a ce gaba ɗaya ka bada ko a matsa mutu a ɗabi'a mutum ce ka matsa mashi tambaya Allah yake da magana ya ce in aka haka kin ga ɗan adam to dama iyawa haƙuri ne ki ya ƙyale to za ta bayyana ka ke nan ko abu bai kyau ba kenan ka matsa mashi wuri har ta bayyana ta taɓoyan eh taɓoyan ka ta bayyana ka matsa mashi wuri shi ne Allah ya ce kenan in ya matsa muku aka nace tabakhalu za ku rowa wa yukhruj adghanakum abin da ke boye na rowa na halin rowa in ba da zai bayyana ya Allah ce
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم نعم ها أنتم هؤلاء na Allah iya magana da masu imani a wancan zamani da Allah umarni ku taimaka fi sabilillah a kawo a taimaka mu addinin Allah kan wannan kira ne Allah ce ku wa'annan ga kunan tud'auna litunfiqu fi sabilillah ana kiran ku dan ku taimaka ku ce da dukiyar ku dan taimakon addinin Allah an dauka addinin Allah amma faminkum man yabkhal a cikin ku Allah kiran magana akwai wanda ke rowa bai badawa to ku sani wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi duk wanda ya rowa yake taimaka ma addinin Allah to bi ma addinin Allah tsiya ba kan shi yawa kan shi ma asara Allah ce eh kan shi yawa ruwa dan in ya bada shi za a ba ba Allah ka ba ba Allah za ka bada ɗaya limka maka balle fi sabili da ɗari bakwai abin da ya gaba to kaga kenan ruwar da ya hana to kan shi ne ya hana wa sakamakon sadaka kuma Allah da yake cewa a bada wallahu al-ghani Allah maudaci ne bai bukatar biyan kowa bai bukatar agajin kowa al-ghani wa antumul fuqara ku ne mabukata dan haka an ce wani taimakon rahaman Allah ce ga bayi diyan da ka mallaki dukiya diyan da kake son dukiya dole hikafarta dole dole ka barta amma Allah tausaya gare ka ya baka wata koha ya baka dama wannan dukiyar da ya baka kana da dama ka aika ta gaba ka hinka ji ka aika ta rayuwa ta hal abada ta lahira yace ka bada shi ya baka ka bada anan ya baka a can shine rahmat Allah ga bayi kuma rahmat Allah bayan ka bada kuma ce zai lullumka maka kenan kai ne mabukaci kai aka ma gurno ba Allah aka ma wani abu ba Allah ce sadaka Allah kanka kawa ba Allah kawa ba rahama Allah ta gare mu ce ku bada an saka muku yace dan haka wannan kira da Allah yayi wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum in kuka bada baya kuka ke taimaka ma addinin Allah ko kuka ba addinin Allah baya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai iya canza wasu ba ku ba wanda kuma za su yi sun malayakunu amsalakum kuma sun za Allah zai canza ba za su yi ruwa ba irin taku in wannan aya kwanaki kun ta ta yawo lokacin yakin Isra'ila da Iran da aka dan fafata wasu da kawo wannan ayoyi balle magana 'yan shi'a da kawo wannan aya sai su ɗora ma kansu daman da 'yan shi ake ɗan wannan aya ce ta alƙurani annan sallallahu alaihi wasallam shi asar kama da wannan aya kuma ya rayu da al'umma wanda wannan abin yawa kani a cikinsu ruwa sun inganta annan sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa لو كان الإيمان لو كان الإيمان مدون بالسرية لتناوله رجال رجال رجال رجال هذا ومن هؤلاء رجال من فارس رجال من فارس رواية عند إيماني iya rataye da surayya mana turmamuwa ce kololo sama da mazaje da wasu daga cikin faris za su iya kamo ta za su kamo wannan imanin ma'ana nan himma ta wasu mazaje daga cikin farisa wata ruwaya sahabbai ba su karwana aya cikin sunan tirmidhi ta tabbata dan ba tabbata ingancin ruwaya ba su karwana aya wata ruwaya bukhari ka ta muslim ka ta wacce ta magana inda imani yana da da surayya da mazaje daga cikin farisa sun kamo mana sun sun kamo wannan surayya kin mana da sun kamo imani a can sai sahabbai ma su karwana aya suka ce ya rasulullah su wane ne wanda idan muka canza za a canza da su ya ce ƙaunar haza ko ta haza wa sahabu ibu da saman faris wannan da mutanen shi to wannan aya wannan ruwa sun inganta kan haka annabi ya ishara ga saman farisi ko ga maganar farisa to yanzu me ya alakar yan shi'a da wannan wannan aya kowa sani salman iya cikin sahabbai da sauran ‘yan uwanci sahabban kuma wannan ayar da Allah ce wa in tatawallau ya stabdil qauman ghayrakum ayin haka yi ne sahabbai sun canza wa taimaka mu addinin Allah haika garinku na ayi magana in kun canza eh kuma canza ba kuma ɗaukatta ma ta yi aiki a kowane zamani shin dan Allah a wajen masu imani mai aƙidar shi'a za ka ɗauki wannan aya wanda Allah ke yabo mutumin da zai zagi wa'innan sahabban ya tura su wuta ya kahutar da abubakar da umar da usman ya ce gumaka ne kahure ne kai ma imaninka da addinin gaskiya kai kace ana bari min abubakar min abubakar umar kai ka barranta da abubakar da umar ka zama musulmin kwarai su ne za ka ɗauko wannan balle ma ɓangaren ahli sunna ka ɗauko wannan aya ma ka dangana ma shi'a ba magana ce ta ƙida magana ce ta wuri kuma ku ya tabbata a wancan zamani an samu da yawa daga malaman hadisi a wannan ƙasa ta faru tabbas a shi an ci daga baya zo daga baya suka ba mai yadda shiya mana faru ta ƙasa ce ta malaman sunna malaman hadisi daga baya ne wannan akida ta mamaye ta mamaye farisa wani ya samu al'umma manyan malamai masu kira da tawon sunna duk ƙasa ba ta mai yawancin zamanin kenan magana aya bata da alaka da shi'a tana da alaka da mutanen kwarai wanda aka yaba imma sabkar ayar annabi ya gode salman da mutanen shi hada wa ashabu kaga shi annabi su ya gwada wa'annan da mutanen shi to ka tsallake ta kai kawo a yanzu a maganar yanzu kun baya ka nan aka dauka ma maganar farisan ce dai ana magana mutanen kwarai kuma imani kowa mai imanin kwarai musulmin kwarai ya san sahabbai ba su canza ba kowa san dai addinin Allah a saukar wani ayyana sallallahu alaihi wasallam a saukai a har da bar duniya ma musulunci inda yake mulki bi huce kasar Saudiya ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka bude ma Farisa tana daula kafira bayan shi aka yi jihadi lokacin Abubakar aka fara lokacin Umar aka yi da bude Farisa kuma aka bude Rum duk wannan a 'yan shekaru ƙasa da goma don an buɗe faris an buɗe batul makadis shekara ta sha biyar harkon sha shidda kenan kaga shekarar hijira kenan an ba a wani shekara shidda ce kurin kacal ita ma farisa kuma tare-tare aka buɗe domin ana fafatawa a nan ana yi a nan ne ana nan ana madad nan can ana madad haka aka yi yaƙi lokaci guda gani annabi sai annabi manzon bar duniya suka dauki wannan dama su zo su rushe musulunci gaba daya kuma Allah ba musulmi karhin damar cewa a lokacin nan suka yunkura duk da an sare an ga abu ya lalace in kun tuna kisar Usama da Abubakar Siddiq annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ana an shirye tawaga ta zuwa yakin Rum Usama bin Zaid shine annabi sa komanda amma ana cikin ana gamu ai misal magama ana gamu wuri kaza duk wanda yake akwai diwa da ke rubutawa a yi listin wanda suke jiwon shahidan ana gamuwa a wurin gamuwa ba ta yi ba kuma Allah mazana cikawa to bayan kuma iya rasuwa wa'annan kasashe bangaren farisa bangaren wannan he wasu ma musulmin ne suka yi ridda suka yi dawon manzanci ma su annabawa ne suka wa abin kabilanci aka wa musulmi ta in ridda kurin ba maka wani ba in ridda cikin musulmin da jama'a suka mera ba kabilanci wanda kwanin shawar mu makon mu wa namu kenan fitina tarihi musulmi ta kowane bangare aka zo aka yi dai an sa abin da aka yi da kai da kawowa wajen khalifanci aka sa abubakar siddiq khalifa a lokacin da usama iya can dama akwai maganganu akan ya za a yi a sa usama komanda ga manya-manyan sabai irin su abubakar irin su umar su ali ga sanan da su khalid amma annabi sa usama yana mukula dan 17 17 sai musulunci iya aiki da cancanta ba shekaru bane ba a cancanta ya ga ya dace dan 17 usama ga karanta ga wani abu na jinsi na ɗabi'a ɗan adam iya da launi na baki eh launin baki da ɗan wani abu na bauta tare da shi duk abu ne wanda yake sai musulunci duk ya ture wani abu ya ture karami ne ya ture baki ne ya ture wari ne ya ture kaza ne bawa ne da a waye shi waye kai ba ruwan don abun wannan annabi ya bar duniya da wannan wannan darasi ya bar duniya usama ne komanda yanzu an kare komai za a fara aiki to sai suka washe abubakar gaskiya a wannan fitina da muke ciki da ta huskanto mu wajen mutum dubu uku manyan-manyan sahabai haka a ba su dama su bar madina ga matsala a madina kuma da matsala ko a canza komanda a canza komanda abubakar ce wallahi inda za a mana ɗaiɗai a madina na ɗaya ba zan sunce rundunar da manzan Allah ya kulla ba kuma ba zan sabke komandan da manzan Allah ya ɗora ba ko mi za a yi wa kana ƙarin imani ya ce za mu tura su kuma dogara ga Allah mai ƙin rudda abubakar da ya rudda ya fara wancan karo da ya rudda ya fara shi kenan a wancan zamani ya ce osama zo ya kira osama ya ce ka zo ka je ka yi kira duwan da aka rubuta ta kai ka kira shi ku gama a wajen gamuwa an ƙari a gaya mini aka gamu aka taru aka taru kowa ya je umar iya cikin rundunan amma aka sa shi ƙasan usama umar bin khattab ƙasan usama aka sa shi umar babu kan sa'adar sauransu yanzu an kare komi abubakar ce ma usama ina roƙon al'umma guda a wajenka ka bar mun umar ya zama tu saboda shawara ta shugabanci yadda da uzurin usama zai wani shi ne kalifa ha kuma da tsohon natija ne abubakar da duke ne amma ka tamba wannan yaron cancanta haka ne tsinci alabiyayya haka annabi shi ne shugaban tafiya ya tambayi usama uzini ya ba shi uzini ba matsala Usama zai ta ce ina so za an ƙare komi. Abubakar ya zo ya rike ma Usama lirkawa. Abubakar yaro ɗan sha bakwai. Usama ya kama ya hau. Abubakar ce mu je an raka ku ƙawata ta kura ko da tsan fi sabilillah a raka a fara da ni. Usama iya saman doki Abubakar a ƙasa. Haka ya raka su wuta yaƙin mu wuta. daga naka fara to muna magana wannan lokacin hukun kenan ko kaga daga fitina aka fara annabi ya bar duniya fitina ta ake tafafatawa can ana yi rum ana yi rumawa suna so su can su yi nan farisa ana yi haka aka rika yi abubakar ya bar duniya yaƙi ya rikici tabbas ko ina ko ina ya zafi an kashe sabai an kashe masu yawa ana kuma ha sabai ake sai ya mudu farisa ya mudu rum kuma wancan zamanin su ne daula biyu a duniya masu ƙarfi ƙarin imani da taimakon Allah haka aka rikai ana fafatawa a yi nan a turo nan a turo nan shi zan baka labarin jiya Khalid Khalid bin Walid wanda iya bangaren Faris ana budewa aka ji labari cewa Umar ya ji labari Abubakar kayan rasu ya ji labarin can ta bude a bangaren Yarmouk bangaren bangaren Rum yace Khalid ya taso a sawa ne a wurin shi ya tai can a gam haka aka rika yi aka ce tahiyya da da Khalid a cikin tarihin tarihin musulunci ba a samu tahiyya da aka yi mai tsawo ba a gajeren lokaci wanda Khalid ya zuwa zuwa zuwa rum zuwa zuwa yarmuk tahiyya ce yayin sayin an ba shi labarin irin hadarin da ake ciki yaga in yace ba hanya da aka saba bi za ta ma matsala yayin yanka wata sahara ba ta yanka wata yabba yayin wata aka ta yanke ne hadari ya keta ya kai wurin da ake bukata lokacin da ake bukata a tarihin duniya ta wani ba tarihi Khalid iya zuwa kuma tsari da Allah ba shi kiwa ko ta yakin haka aka yi Allah ba da dama aka buga aka buga aka samu dai wasan nasara a Rimuk bayan an yi shahada da mewa dan muna magana musulunci ka kenan sabai to ana magana wai sun ja ba ina suka ja baya kidan tare sabon aya baka dawo ka ce wasu ne daban wai eh shi ne ko ina ne wannan inda aka yi kun ba a yi ba ba su canza ba su suka taimaka ma addinin Allah aka bude duniya gabata da yamma kusan da arewa kaza mace da haka wannan aya tana nan inda annabi yace mutanen Salman ma na shi da sahabban shi ba ta da alaka da Shi'a ci gaba Allah rahma hode barkon fura Allah ya ce kenan wannan kashin da aya yace yace ha antum haula ku dai wa'annan tud'auna litunfiqu fi sabilillah ana kiran ku dan ku kashe duki ku taimaka mu addinin Allah faminkum man yabkhal a cikin ku akwai masu rowa wa man yabkhal wanda ya rowa fa inna ma yabkhalu an nafsi ya ma kan shi rowa ne wallahu al-ghani Allah mawadaci ne wa antumul fuqara ku ne mabukata talakawa wa in tatawallu in kuka bada baya kan kiran Allah yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza wasu mutane ba ku ba su malaya kunu amsalakum su kun za kawo kin ba sa zamanta kaman kuma rota farkon suratul fatah
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا wannan aya tana tabbatar da wani buɗi da Allah ke tabbatar yawa manzon shi sallallahu alaihi wasallam kuma buɗi bayanane karara wannan ruwaya bukhari ko muslim ta tabbata me ma'ana wannan sura ya ta sabko a ina ta sabko abin mamaki wannan sura ta sabko bayan matsalar hudaybiya suna kan hanya an dawo ana cikin wannan matsala da damuwa mun an je da fatar a shiga makka ai umara ba ta dawo ba an hana su shiga sun dawo da wannan matsala ba sun hudaybiya balle irin an sa abin umar ya a wannan wurin bukhari muslim wata tabbata umar ya ce muna cikin tahiya na zo nan annabi tambaya sallama ya kyale ni na sake dawowa kyale ni ta uku bai ce mun komai ba ya ce sai na tsorata sai na buga doki da ni gaba ni nesa da shi ka aje wani bai sako kai na ci ya ce can sai na ji murya sama na ainihin umar ya ce ta ɓaci ya ce ya gama yawo ya ga alama a ta sauko aka kanna shi kuwa aka ce maza annabi ya kiran shi ya ce da ya dawo sai maza Allah ke ce mishi an saba unzil alai suratul aya hi hab alai min dunan min dunan wafiya an saba kamun da wata aya wadda ta hi duniya da abin da ke cikinta a wajena wannan sura ko na aya ta ina fatan laka fatahan mubina wannan kenan iya karantar da mu ta sauko a sulhu biya. nan albara yake cewa mutane suna doga aka ce fatahu nan wani fatahu ne fatahu makka ko ka hudaybiya duk da kowanne fatahu ne amma bara ibn da cikin buhari cikin cikin sai musulmi yace mutane kuna lissayin bude maka shine fatahun da alaki a'a mu fatan hakika fatan sunan hudebiya ne ɗan wadi ba hudebiya za mu ga wani ayyar zan suna tana magana kanta ne hudebiya kullum mutum lamarin imani ko an da kacin Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza kullum ka sallama ma Allah da manzon shi suka yi magana kada kulluwa ka zaka neman sabawa haka nan ko da baka gano hikimar ba kurin kai samina wa ta'an kakka ba kulluwa ka wahala ka saba ma wani abu da Allah da ko annabi ya ce wannan a zahirin hudabiya matsala ce a zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labari cewa ya gani a muhulki za mu shiga makka mu yi umara wasu na aski wasu na sese ya ba sahabbai labarin haka shikin aka yi niyya suna madina aka yi niyya aka zo wajen mutum 400,500 aka zo tun daga makka tun daga madina yadda aka zo gab hudaybiya gab da harami ne kamar kilo sha hudu yanzu kamar kilo a cikin makanin za cikin garin makanin ma'amu yadda aka zo daidai nan sai kureja suka saba labari don kasa kama zo yaƙi ne ya ce aje a gaya musu umara muka zo ba yaƙi muka zo ba su kuma hamiyar jahiliya isa suka ce ya za a yi ya zo garinmu babu uzuninmu ya shiga ta zama gidan maƙarinmu su kuma ɗabi'a su tarihinsu ƙwarai ko ka ko barawo bai tare dabba bai zo harami ko barawo ko kuma bisu yaki a cikin wuri mai daraja bisu kare wani shiga harami amma kurin adawa ta musulunci wannan ɗabi'a tasu wannan al'adun nasu suka zubda su kurin bisu yarda ba hamiyar jahiliya kun ba zai shiga ba ana ana labari dai yadda kai da kawowa sun turo mutane tattaunawa an tura usman ya je ya kai labari bai dawo ba urtubin sa'ud a takafi shi urtubin sa'ud urwa shi ne wakilin ƙwarai shawa cikin tattaunawar shi ya zo don shi ya san duniya ya san fada ta kisara ta ƙasa ya san yawon duniya mutum ne babban mutum ne urwa sai suka turo shi tattaunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam kan abin zauka manzo Allah da yatin kawo shi ma yace wallahi yace ga urwar wata ya urwa su yace wallahi in za su neme ni da sulhu ko ɗi ne ba zan yaƙi su ba zan karɓa sulhu ko da sulhu zan karɓa cikin dai a cikin abu ne an dogo abu ne a takaice an zo maganar sulhu dan shi urwa da ya koma ya ba sha labari kun ga wannan mutumin ya ce na je da kisra na je ta kaisar na je da najashi bin taɓa gaba shugaba da jama'ar shi ke girmamawa irin yadda sabon hamsin girma muhammadu bin taɓa gani ba don an ce don ya gabaci ba dama annaba idan ka kis ga ka kis so sa daga sai ya zama shi a cikin su na ce na ayi ne karan da da shi ne yi daga gawa abu baci ai ya haye to ya sai daga gawa ka tariya ta ka shawa cikin ka an ce annaka da ka samu sabbin sun haka annaka da ka samu shi ma wata karantarwa ce iya ka kis suna tarewa shawa cikin su yace wannan ya ga wannan kana ce babu baci ce wallahi wannan mutumin wallahi ba ku iya shi wannan mutanen ba sa barin shi ina muku shawara kun ku sulhu ku sulhu da shi kun ba shi da zan sulhu da yin sulhu to cikin sulhu na samu matsala a zahirin sulhu da aka zo cikin sulhu har koma wannan abin da ya zama masala biyan muhammadu rasulullah wannan abin da sai tana ali mai rubutu ali ne mai rubutu zan ce iya rubuta wannan shine abin da muhammad manzon Allah ya sulhu suka ce a yo in hamida manzon Allah ne mamin gama shi gogi gogi ban mu da rasulullah ba kullum abokan Muhammadu kullum sai wani rasul da mun da sallama ya gaishe goge Ali ya ce a alimin goge manzo Allah ya ce Ali guda mu wurin na ummi ce guda mu wurin so da mashi annabi ya ce goge aini manzo ne na Allah ko sun karetar da ni ya ce Ali wannan abin da kake gogewa za ta irin irin za ta same ka irin shi za ta same ka ya ba annabi ayi waga ali irin wannan watan zai same ka irin zai same ka kun haka wuce magana aka zo da sulhu cewa duk mutumin da ya musulmin da ya hijira ya tafi madina manzo Allah ya mido shi makka hannunka aure annabi ya rida amma idan nasu kuma idan musulmi ya rida ya dawo a nan kuma su bisa mai da shi ba ta ji ba zalunci amma annabi bai so a faɗa annabi dai amince da haka wannan ne umar ya taso yayi abin ya bata mai kware ya ce ya rasulullah ba kai ba kace yace kai ba manzon Allah bane ba yace na'am bala mazurin Allah ne ci ba kai ba kace Allah ya gwada maka za mu zo nan mu shiga mu yi umara a suna aski wasu na tsaye ya ce kwarai Allah ba mu to ce yasu lai yoshi za mu ɗauki kaskanci a kan addini wani kaskanci ne ya zola kaskanci ne yoshi za mu tsakanci cikin addinin mu ya ce da na ce maka za mu zo mu yi abu na ce maka bana ya ce a ya ce umar za ka zo kuma ka yi tawafi lahiya lau insha Allah Umar wani abin da ya yi nadama don ya kama yawa Allah hoto na hoto za a yi abin da ya bata mare cikin ɓacin rai shi kenan Umar ya koma gihi ya isko abubakar shi abubakar Muhammadu ba manzan Allah bane ba irin daga annaba ya ce mu ya gaza kuma yanzu gashi yau ce za mu yi da kaskanci bayan ce mu za mu zo gaza gaza abubakar bai na aka yabin sai abubakar ce ma Umar da ya ce maka za ka zo ya ce maka bana wallahi bai na aka yabin ya ce maka bana ya ce a ce to abubakar tsaya inda gama za ka zo tabbas abubakar ɗan alimin wannan sulhun haka aka yi cikin ɓacin rai ana cikin sulhu an ƙare sai salimin amar cikin akwai cikin musulmi wanda baban shi ya ɗarme shi abu jandal abu jandal an ɗarme shi a cikin tarko ya samu ya tsero ya kubci ya zo ana sulu an ƙari ke daga shi ya zo rabi sarƙa rabi a ƙahushe ta to shi kuma an ce cikin sulun idan musulmi ya zo wajen kome da shi aka ce to yaya uban shi ne kuma shiga musulun uban shi ne shiga musulun shi abujan da ya ce wannan wani kashe farko ba iya ciki ko a ɓata sulhu ko kaza annabi ya ce abu da ka kai haƙuri allah zaba ka mota ka haƙura ya ce yarsu za ku mai da ni cikin kahurai za ku mai da ni cikin sarƙa bayan na hutu to kama da ita da mako hankali mutane hankali su tashi za a mai da cikin sarƙa mana kan cikin wahala za a mai da shi annan haka ce kuma kuma mai da shi wani irin shi abin da aka yi a hudaybiya annan sallallahu alaihi wasallam aka kama hanya anan abujan zai koma gida umar sai bigihin shi umar ba da an koma ba yace ungon ta kun bigi uban yake wasu takobi ya bigi uban ya bigi uban ya tsiri da kusan ya wasu takobi ya wasu takobi ya bigi uban karshe dai wannan sulhun a zahiri matsala ce ga musulmi an tafi kagare a ɓace babu farin ciki umara ba a yi ba ga wannan alƙawarin da aka ɗauka mai yauni haka aka ta ana hanya ne wannan aya ko sura ta farko kuma hikimar Allah wannan sulhun ya kawo buɗin ga musulunci da wannan sulhun da aka yi ya ba da dama yanzu kai na musulmi za su iya zawa makka su koma ziyara ko na abu aka samu kai da kawowa su wannan da annabi ta sai haƙuri abu jandal akwai abu basir shi ma cikinsu ya yi hijira ya tsere annabi ya ci a maida shi abu jandal ya samu ya kubce daga hannun uwayen shi ta shi ba bai zo madina ba sai suka samu wani wuri suka yi iskal a hanya tsakanin maka da madina suka zama rebellion na hukumar zunci suka buɗe rebellion a nan suka tsaya a nan abu jandal duwanda ya tsere daga maka bai zo madina ba ya tsaya a can abu basir shi ma ya tsero ya zo madina aka biyo shi suka ce muhammad ya makai da kai wannan cikin wanda aka magana ne ya tsero annabi ce abu zai haƙura ka tabi su abu basir ya mika wuya aka kama hanya da aka kama hanya abu basir suna tanar da suka zo ɗaukan shi sai yake hi ana hira aka zai kuma ya sai da kan ba komi sai yake ce masu kai wani takobin na gaskiya wani takobin kadi wani takobin na mayan takobin da ya yaba takobin na shi ya ce haba wani takobin ya yawa ce ina an gaiti suna ya ba takobin bai wai kadi a da yausa da yabo iri da shi ya cire kan guda ɗaya ya shiga da gudu ya ne madina annabi ya zama kashi a zuba gudu annabi ce wanda yanzu cika da shagali wada yanzu a dubu ce ya mamar na kashe na kashe ne abu basir a yabo muna ya zo ya mai kauya daga can ya kuma madina wasir da ya ce can wajen abu jandar da suka kawo rebellion kurin daga bakwai shi ya zo su tari su murɗe sai abu zaga nama a can su bisa hannun manzan Allah bala a ci adabi yaro da kawai su kuma sai gida daga suka suka ce ya Muhammad da Allah wannan abin mun yarda duwan da ya zo garke shi dan wa alkaci wannan abin wannan abin da aka yi na sulhun wannan ya kawo budi in sulunci alaka ta gyaru kuma musulunci ya zama ka hayi wani lokaci shekara biyu zaka aka yi aka zaɓi maka yi wannan abu ne don masu jin masu suka tare da mu katarban dus na shekara talatin da uku kenan suka talatin da uku da aka yi aka lokacin da aka yi yakin wata za ka za a je mu nan da aka yi taron dangi za a je mu ko katarban dus taron dangi da aka mana na katarban dus za a je mu a kashe yin zala gaba ɗaya aka tare garin za a kashe yin zala to a wannan rana ai sulhu na gaya mai wani ayin sun sai mutane ta ku haƙuri me yau kana mu ana cikin bala'in ƙarfe ɗaya ta yi na rana muna lokacin zan tafi da fasir ga mana gidan gwamna abu ya haltse da gwamna da magajin gari da kwamandakin soji da kwamandakin jandarma da polis duk wani iko ana buro gidan gwamna ana zamani ya zasa samun solution abu ya hargitse nan kuma sojina sun zo bakin tasha yan gari sun mutum ya har dubu goma tun daga ramfuwan har igidis mutane ne kuma in zage suna jiwa kan wani jiwon suna jiwon suna suna zage zage za ka shi yin zala kun duka wurin namu bai huce ba an kai bara haka ya kaɓaro can haka mitar hudu duka masarci namu irin wa kes ce ba ma ba ma ringi tan ne muke muke juma'a kuma tan ne cikin tan ne muke juma'a dan samin tugu an gyara da birgi biyu haka aka dan kewaye gurin a ta muke sallah suna zagi ana jiwa to muna gidan gwamna karye ɗaya ta kusa sai wani ya zo daga ta ashe shi ya ji mana barin can ya tsorata gwamna ce mana yanzu kun yarda a tura soji wurin wace za mu ci muke da mamu inda a kare a ce he kira komanda ki na soja iya na he kira wani wani wani yaron shi yace ku je ku kwar da auren ku kawo gyara auren ya bar umarni soji ya 200 na bu soji ya 200 aka aka wato mu anan kake na samu tsoke to na ana shi aje a sallah ne ashe wani shi daga can cikin ahlus sunna ya tsorata ya zo ya ce mu ai an kasa an kasa gyara mutane sai muka kenan in aka ce ai sallah a haka abin da aka cewa za a wa mutane banna shagunan za a kashe kashe za a kashe za a mutane banna ko bare sun cika abin wace mu kuma insha Allah ba za mu yadda ba a wa mutane banna saboda mu tunda ba a hana mu ba iko bai hana mu ba to insha Allah juma'a ta yau za mu dage ta mai zuwa za mu yi sallah a masallacin majema wani yawa kayan da turai jiyo ka turbandus uku ga watan bakwai tis'in da biyu shi kenan yanzu wani abu da muka gaya gwamna sai ji daɗi ya ce in kuwa ya ce wula ya ce ƙwarai ce gaskiya ce da kun taimaka mu ya ce to mutanen ku za su yarda za su yarda su bar juma'a na wace insha Allah za su amince ya ce to kai ya ce wa magajin gari kai mara ku je da magana duk da kuka hili na gwamnati ku ga kai kuma ka ba su ya ce nuka wacce kun kyauta mu kware shi kenan a daga nan ya muka taso Allah ta ga alaji in kan iya ciki mana hasan isa dukkan suna ci gaba daya ta so sauran yan uwa da muka taso daga can ya muka zo tasha kai tsaye wurin masallacin ashe shi wannan tsorata ce kai soji 200 zai ga za ku mishi kantaka ashe soji sun watsa mutane sun gyara wuri an su wani su wani sun sishin hudu an sa laspika ana kiran sallah eh an kiran sallah an yi alwala ana gunza a sallah ko me gyaru da muka san ko soji sun watsa ko ina sun yi sun yi ron can ka sun daga daga sallah kallo suna zagi daga can daga nesa sai komanda kin zo ce mu to mu mun ka ordini an ce he ku suna kun kare muna nan muka ce a'a mun yi alkawali da hukuma juma'a yau ba za mu yi ba kuma za mu tada ba a nan yan uwa to a wani wulaƙarci kuka a wulaƙanci na ci a me fata me darasi da sulhun hudaybiya haka aka yi sulhun hudaybiya ba daɗi amma ya zama towa alkhairi ga musulunci me fata haka na amma kan mutar alkawali da suka yarda aka kwashe kaya aka yi komi yawa yau ku dibin da muke cike yau da wurin bai huce ba wannan mummurin na gana gaba ɗaya zuwa can Allah bai huce ba da ganin zuwa can zai liman ai gama a cikin wurin ka ta fara wannan wurin kuma muka samu kyakkyawan alaƙa da hukuma suka gane mu shi wani suka saka zuga shi sarkin daga ba ɗayan sati biyu aka yi sati biyu aka yi rak da abin he ga duk wasu kulkulla abin wallahi ga sa a gidan soji a rihe cikin zai a jiye aka danna kyaura gari su duka suka janyo wani laifi suka zaka ta zanga-zanga daga shi suka zama da kuma yami suka zama 'yan adawar gwamnatin kuma daga baya Allah sulu ka kullu sulu abu ne mai kyau kullu ake nan gaba ka hata Allah Allah ta fiye kuran kuma mai ka ka nan sulu ne muka dogara da Allah muka kuma muka mai kauya ko abin zama to alkhairi a takaice dai kenan haka tsarin Allah yake kima ga wasu zai nuke cikin kata wannan zai daga bada gaji ba kuwa bada da muna da zuwa ba rikin da muna nan iya da hannu na tafi shafi iya da hannu na tafi shafi cikin mun dan wurin muna tafi abu gashi zuma sha Allah wannan kima kamar shi maza anan garin nawa gari a sunna da yata da shi ɗaya da magana gaba ɗaya duk inda kaje yanzu ga sanan baki ga sha wani abu da hama akwai da namu girma na faruku na arewa ya hama namu girma wani masjidin na faruku wanda ya hama namu girma gaba ɗaya alhamdulillah kenan to wannan a cikin wannan hali ne kenan ana cikin wannan abin ne Allah sabkar da wannan sura ko wannan ayoyi Allah ce inna fatahana laka fatahan mubina ya Muhammad mun maka budi budi karara a fili karara ka dauka hudabiya ita tushe gaba da dan bayan ta shekara biyu aka Allah aka budi maka ana nan shekara biyu suka waro alƙawari annabi ya je kuma ya kesa Allah bashi da budi maka da lokacin kuma annabi ya je bude maka ya je hudabiya da mutum 1500 yanzu sun waro alƙawari an zo da mutum dubu sama dubu goma sama da mutum dubu goma annabi ya zo maka da ɗari biyar da shekara biyu na musulunci ya zama ko ina gashi na kurin da dubu ɗari biyar yanzu dubu goma na su yarda Allah ya ba da buɗe muka a ce dai wannan shi ne buɗin da Allah ke ba da zamu ga dai a sauran bayani gaba insha Allah kin Allah ya ce mu muka buɗe buɗe karar a hili ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما نعم وينصرك الله نصرا عزيزا
‘yan uwa irin wannan tarihi la ku riƙe shi da ce wata ran darasi ne ku riƙe riƙewa an wata ran za ku za ku amana shi tabbas rayuwa ya tarihi ko miye tarihi tabbas Mm. Allah ya ce ya maka wannan budi li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya maka wannan budi sababin shi Allah ya gafarta maka abinda in kayi ma na ga- na baya da na gaba gaba daya an ce babu wanda aka ma haka a cikin bayan bayan Allah na baya ma daga kuma kai ma an kare shi Allah mai kama da laifi yace ya gafarta maka makai kuma yutimma ni'mata wa Allah ya ka dan ya cika ni'imar shi a gare ka wa yahdiyaka siratan mustaqima ya shiryar da kai zuwa ga hanya mai kakka in wa- wannan idin da ina ga wata rana ko ba ta musulman aisha take ta rasulullahi ta ga annabi iya sallah kawai tana kumbura tana ruwa ta ce ya rasulullah misa kake ba kanka wahala kana sallah ɗauka tana kumbura tana ruwa gashi Allah ya ce ya gafarta ma abinda in kai ma da na gauna baya ya ce Aisha afala akuna abdun shakura Aisha ba zan zamanto ba mai godiya ba godiya ce da wani annabi da wani ke wa gode ma Allah ne yake ya ce kenan Allah ya shirye da kai hanya mai kaka wa yin suraka Allah nasaran aziza Allah zai baka te- taimaki ya maka taimako kuma taimako mabuwayi wanda manzo ka zaka buwayi komi ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kai mu gasa ga insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته